السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أمشي وبركاته سوى تباتي نشعر واللاتيا الله يشعر اللاتيا الله يجبنا أولا رانا تبكي لا بوتا أقول لشكرة تبديو دائما كفضل بلادية wanda kuma ya daidai da ashirin da biyu wata ramadana shekarar dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar hijiriya muna nan a zaune da matsalar gwamnan la'ani da shafa ahmad tijjani radiyallahu ta'ala anhu wanda ke shagarar ƙarshen kwata da kaduna tare da shugaban kuma jagoran mu imam a sai in shi musamman sallallahu alaihi wa musamman tijjani radiyallahu ta'ala anhu a inda shi su gabatar da karatu a cikin littafin ashfar yau a kama kullum malamu zai tashi daga inda aka tafiya sai da bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ايد لنا بهذا المقدر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدهدوا أسكن شيء قبدا كراتوا أسكن لتاكن الشفاء بتعريف الحقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم bayan abin da ya gabata na karatuttuka da kuma bayanai mabambanta akan yadda ake fahimtar hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi yake furta su saboda tawadu da kuma nuna ma al'umma girma na annabawa da manzanni wa qad ruya hakika an rawaito annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada inna lin nubuwwati asqalan wa inna yunusa tafassakha minha تفسخ الربع فحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الفتنة من أوهام من يسيق إليه بسببها حرج في نبوته أو قدح في استفائه وحط عن رتبته ووهن في عصمته شفقة منه صلى الله عليه وسلم على أمته من زعل صلى الله عليه وسلم إلى شوى إن للنبوة أثقالا inna asqalan haƙiƙa nauye-nauye linnubuwa ya tabbata ga annabta annabta tana da nauyi kwarai da gaske don Allah sarauta ma ya aka ji da ita ya nauyin sarauta yaya nauyin kasancewar ciyaman ko gwamno ya nauyin kasancewar mutum shugaban ƙasa balantana kuma annabta ba wasa ba ne Allah tubaraka wa ta'ala ya aiko mutum ɗaya tal zuwa ga mutane miliyan ɗaya ko fiye da haka ko ƙasa da haka kuma kowanne a isar masa da sako ba tare da an ƙara ba ba tare da kuma an rage ba wannan nauyin ba ƙarami ba ne shi yasa Allah ke cewa manzo Allah inna salulki alaika qawlan saqilan aga inna lin nubuwati asqalan lalle annabta tana da nauye-nauye mabambanta an gada yi da saboda haka a su annabawa in an kalli irin nauyin da Allah ya dora musu an gane sai aka ga wani abu ya bijiro a san ta inda za a fassara abin da ya bijiro dan an gane saboda nauyin abin da yake daure da yake dauke da ita ina ba da an fahimta a irin wannan gabar maulamu shekubar sanda radiyallahu anhu na nan Kaduna yana faɗa a haƙƙin malamai ce ku rika wa malamai uzuri ku rika yau malamai anzari yake mutum ne al'umma suka taru suka ɗora masa nauyi da suka ɗora masa nauyi shi kuma sai ya zamanto yana jin nauyin abin da aka iza masa yana jin nauyin abin wata rana sai aka shirya taro ana jiran ya fito sai ba gan ya fito da wuri ba bayan bai fito da wuri ba da ya tashi fitowa sai aka yi ya tafiya a hankali ka ji ko ka gani ko haka ko yanzu dan mun tura masa ya zama shugaban mu haka tafiyar yanga ma yake yi yake su kallon tafiyar yanga yake shi kuma jin nauyin kayan da aka dora masa yake nauyi yake ji an labta masa nauyi ne malam kuma nauyin yana jin nauyin kayan in yana tafiya da kyar saboda nauyin kaya sai a ce me yanzu ma yanga ma yake yi ina ma da mai mita kowanne mun sani wannan masallacin ana sallan juma'a karfe biyu kila ko amma da zarar liman zai dan makara minti biyu uku ta gane kenan ko wasu ba za su yi kyakkyawan fahimta ba ila ya fito a lura sake ta kare ya koma ya sake zai zai muku sallah ba a lura ne kaga ba zai yiwu ba yanzu bai mabida sai ya koma ila ya mai a lura ma ya fito sai ya ji wani abu na juyin cikinsa zai fito cikin wannan karkara din ya zai muku sallah kaga me zai kamata ya koma gida ya dan tsuguna ya jaddada alula ya sake fitowa irin wa'annan nauye-nauyen an gane kenan ko wani zai dauka liman ma yanzu ma yanga yake ba haka ba ne nauyi ne in ana maganar karamin nauyi ba kenan na nan kusa kusa da mu ba nan wanda ba wani nauyi ba ne in ana maganar annabta ba shine manzo Allah sallallahu alaihi yake ga mana inna linubuwati asqalan ba sikilan ba asqalan lalle annabta nauye nauye ne da ita ba ma nauyi ɗaya ba an gane in ka ji nauyi ɗaya ai da sauki asqalan nauye-nauye ne a cikin annabta nauye-nauye saboda haka annabta tana da nauye-nauye ne manzo Allah wa inna yunusa lalle dan uwana annabi yunusa dan mata inji manzo Allah tafassaka min a ya sulluke daga wannan annabta din an gane kenan ko ya fice daga wannan annabta din tafassukar ruba'i irin ficewa na ɗan taguwa. Taguwa lokacin da za a haife shi, yadda yake sullubowa daga ma'aifa ya zo duniya. Allah akwai wahala, sai ka ga ya fita uwar bata ji ciwo ba, bata ji komai ba, kaman ba ita ce mana inda inda ɗan ya fito, ba za ta tsammani ma ɗan taguwa ma fito daga wannan wurin ba. An gane yadda ɗan taguwa ke sullubewa daga ma'aifa, haka annabi annabi Yunusa ya sullubewa annabta. an gane karatu na in ji maza Allah kai wannan maganar in ba maza Allah ba zai faɗa in ba maza Allah ba wanda ya zai faɗa yi wanda ka yunuza ya yi tafassuhi mana ya fita min a daga cikin ta tafassuhan ruba'i mana irin fita na dan taguwa wacce ta fita daga ma'aifa musamman lokacin damina ya zama suke kiransa ma ruba in ya fito ba lokacin damina ba suna kiransa habu'u habu'u an gane kenan ko dan taguwar da aka haifa amma ba lokacin damina ba suna kiransa habu'u in kuma lokacin damina da kuma shi kuma ruba an gane kenan ko to haka annabi yunusa ya fita kaga wannan duka ni shaukani iyali fa tiza rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kiyaye ma al'umma mawdi'al fitnati gum fitina gum fitina shine wajen danja an gane akwai gun danja da kuma fitina inda in an zo gun akwai fitina a wurin akwai danja babba a wurin an gane yi yana lalata imanin mutum yana lalata aikin mutum to manzo Allah sai ya kunna danja a wannan wajen saboda kar wanda ya zo kusa da nan gun kada wanda ya kalli ɗan uwana annabawa ba da kallon girmamawa ba kana kallon su kallon da ba na girmamawa to ka shigo gun danja kuma fitina za ta biyo baya Allah kiyaye mu abinda annabi ya kiyaye wa al'ummansa kenan min auhani na daga timace dau timace an gane kenan ko wahani dimuwa kada hankalin wani ya kau daga setin da aka seta ta an gane ai ko ai ko an tena ne na talabijin da Allah in ta karkace daga inda aka seta ta ya kake ganin tashoshin a lokacin ai ba can gani ko dishi dishi ake ganin ta to akwai inda aka seta hankalin dan adam a kansa tsakaninka da annabawa an saita an kelar kwakwalwanka ta inda za ka ga girmansu, ka ga kamalarsu, ka ga isassu, ka ga kome nasu. Duk wani abu daban da ba wannan ba, ba saita an kenar kwakwalwanka a kansa ba. In ka kai kanka wannan wajen ba musulunci ya kai ka ba, kai ka kai kanka da kanka. Kuma ba wani musulunci da kai a wannan lokacin. Shine min auhani na daga wahamomi, ɗiyimauce ɗiyimauce na wasu mutane an gane kenan ko man yazbiku ilayhi bi sababi ya harajun an gane na ɗimoce ɗimocen man wa'inda harajun laifi da kunci da kuntatawa yazbiku zai iya rigaya ilayhi zuwa gare shi bisa mabi a dalilin wannan dimuwan fi nubuwata cikin annabtarsa mana duk abin da zai zo kwakwalwan dan adam na dimuwa an gane kenan ko ya sabbaba wa kwakwalwan ganin laifi ko wani kuntatawa ko rashin ya kamata a cikin annabta sai annabi ya yi maza sai ya kunna danja a wannan wajen kar ma ka kai hankalinka wannan wuraren ba ruwanka zauna nan inda aka ajiye ka au qadhun ko kuma duk abin da zai iya zaman toma na aibi shine qadhun aibantawa abin da zai zama aibi fistifaihi a cikin zaɓin da Allah ya wa annabi Rusa dan mata kada ma ka kalli wani abu na aibi a cikin zaɓin da Allah ya wa Yunusu dan mata babu wani abu na aibi a cikin sa Allah ba zai zaɓi mutum mai aibi ba ya mai da shi annabi kuma ya mai da shi manzo ba yadda Allah ke kore ma annabawa aibi an gane kenan ko a shakhsiyarsu an gane annabin Allah a ce gashi nan makawo ko gurgu Allah baya da da wannan kafin annabta ba zai taba zama da wannan illolin ba domin kada mutanensa ma su fara samu wajen aibantawa ma ah Allah ya rasa wanda zai aiko mana sai gurgun cikin mu Allah ya rasa wanda zai aiko mana sai makawon cikin mu Allah ya rasa wanda zai aiko a cikinmu sai mummunan cikinmu ya za Allah ya sani an gane shi ya sa kullo lokaci Allah ya tashi zaben annabi a halitta ma cikakke kyakkyawa Allah ke zaɓa ya zaɓo ya aiko cikin mutane sannan kuma sai a koma gun ɗabi'a ma ɗabi'un ma a gyara su a inganta su komai ke zama daidai kuma abin mamaki fa wato wa'innan ɗabi'u na annabta an gane kenan ko halittansu ne tun daga aihuwarsu ba wai koya musu ake yi ba babu wani annabin da aka koya masa kyawawan ɗabi'u a tasowa yake cikin ɗabi'un nan a cikin al'ummansa tasowa yake saboda su tarbiyyoyi ne na Allah an gane Allah ke tarbiyyantar da su ba mutum yake tarbiyyantar da annabawa ba saboda ƙarfin haske da ke jikinsu wannan hasken ba zai yadda su yi ƙarya tun suna ƙanana ba ma ba zai yarda su aikata abin da ba daidai ba tun ba su kai shekarun balaga ba ma Allah ba zai yarda ba saboda karfin hasken da ke cikin su karfin network din Allah ba zai yiwu ba sai dai su taso masu gaskiya masu amana masu kunya masu dukkan dabi'u tawawa saboda karfin wannan aske din da shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya sai sabe su sai aiko su saboda haka manzo Allah ya kore wani abu ne na aibi a kwakwalwan bayi istifaya cin zaɓuwar annabi Yunusa ko sauran ‘yan wansa annabawa. Wa hatsun da kuma ko da mutane gabarin saukarwa an rutubati gabarin darajar Yunusa. An gane, yana da daraja a nan mana a daraja koli, yana da daraja a cikin darajoji, an gane kenan ko gun daraja ma na koli. To kada mutum ya saukar da shi daga saman darajarsa zuwa tsakiyar daraja barantana ma ƙasa an gane karatu na shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake irin wa'annan mana a a a a a a tsawatarwa saboda kar a karyar da darajojin annabawa abu na gaba wa wahanun domin kuma gudar da mutane daga yanayi na rauni rauni fi ismati a cikin kiyayewa na Allah cikin su annabawa duka masumai ne, Allah ya kare su gabar ne laifi, domin kada mutum ya yi tsammani hijirar da annabi Yunusu ya yi, an gane kenan ko ya ɗauka kamar wani abu ne na saƙo, ba saƙo ba ne, an gane domin su masumai ne, ba sa aikata wani abu na saɓa wa Allah ta baraka wa ta'ala. Da Allah wanda yake masumi ne, da Allah na shi na aikata abin da yake laifi ne, haka babu. Domin kada mai ƙaramin ƙwaƙwalwa ko mai ƙaramin fahimta ko mutum rashin mabucin rashin mabucin ladabi a janabin annabawa ya dangana musu wani abu na rauni a cikin isma ta su suna nan cikin isman su nan da Allah subhanahu wataala ya alice su a cikin ta shafaqatan minhu sallallahu alaihi wasallama wannan duka annabi yana yi ne domin tausayawa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ala ummati akan al'ummansa akan al'ummansa dan Allah ko ko kani nagari yau da zai yadda ana aibanta yayansa ko kuma a a wa nagari yau da zai yadda ana aibanta kaninsa wajensa haka ba zai yadda ba balantana annabawa kuma wadda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tausayawa ga wannan al'umma a cikin ɗan uwansa annabawa domin kada tunani ya jingina ma annabawa abin da bai dace da su ba wa kad yatawajjahu ala hadha tartibi hakika yana iya fuskantuwa a bisa wannan jerin gwano da muka yi na ɗaya na biyu zuwa uku na hudu waj'un khamis wani fuska kuma na biyar wawa shine an ya kuna ya zamanto anani raji'ar mai komawa ne ilal qa'il zuwa ga mai magana nafsi karan kansa da kansa shine manzo Allah ai mana la yazunnu ahadun kada wani mutum ɗaya yayi zato ba wa in balaga ko da mutum ya kai minas zaka'i na daga mana kaifin hankali shine azzaka kaifin hankali ko da mutum ya kai ga kaifin hankali wal ismati da kariya da kiyayewa wa tsaharati da tsarki na zuciya ma balaga inda duk ya kai duk inda mutum ya kai ga kaifin hankali da kiyayewa da tsarkin zuciya kada ya zato ba annahu aqiqa shi khairun min yunusa ya bi annabi yunusa an gane kenan ko kada mutum ya ga cewa ya kai wani makura an gane kenan ko a cikin tsarkin zuciya ko a cikin kaifin hankali ko a cikin isma ko a cikin mana tsarkakewa ya yi zaton cewa shi ai ya fi annabi yunusu dan mata a'a ko kusa da su ba kai wanda na ma ka bi su sai na za ka yi kusa da su wanda na ma ka bi su لأجل ما حكى الله عنه دومين أبين الله سبحانه وتعالى يا حكايتو أكن النبي يونس عليه السلام شيني آيون لما كفتو جيه إن نندي فإن درجة النبوة دومين درجة النبتة أبدل شيني ما في في شي وأعلى كما شيني ما في دوكفا komin tsarkinka komin kaifin hankalinka komin kiyayewanka ko mai Allah zai maka in dai kai ba annabi ba ne to darajar annabta ta fi darajanka kuma darajar manzantaka ya fi naka darajar da ka tabbata a kanta saboda haka annabawa ladabi ake musu girmama su ake yi na'am wa inna tilkal aqdar ko wa inna tilkal aqdar lalle waɗancana ka ƙaddarora da Allah ke ƙaddara wa manzanni wani lokaci, an gane ko? A ƙaddara wa manzo wani yanayi, an gane ko na ƙuntatawa, kamar yadda ake gani a janabin manzon Allah, ai wata biyu ba kunna wuta ba, ko ko yadda ake gani a janabin manzon Allah, kafirai sun taɓa tsara manzon Allah shekara guda uku, ko? dala ba malaman ciyar ba su kawo mana wannan ba shekara uku ba mu'amala da maza Allah ba a magana da shi in ya kai ba dama ya kai kasuwa ya sayar ba dama ya zo kasuwa ya saya ba a magana da shi an yanke zumunta da shi an yanke mu'amala da shi komai an yanke da maza Allah shekara uku ake aka aka zauna cikin wannan alkisar tsarewa din kuma annabin Allah na cikin wannan tsarewan manzon Allah na cikin wannan shekarun tsarewan ko ko wannan tsarewan da suka yi masa ya fitar da shi daga annabin Allah manzo Allah a yana nan annabin Allah ne manzo Allah ne kaga wannan nan shine tilkal aqdar ire-iren wa'annan kaddaroran da Allah ke kaddarawa akan wa wa'annan manzannin ko ko dai irin abinda annabi ya gamu da shi na kuntatawa daga kafiran zamanin sa mutanen Makka har sai da ma abin yaki Allah ya ce ba musu gari dan Allah zo ya kamata su bar gari ba mutanen ba ne kuma da su farwa annabi gari ba dama garin nawa ne ba na maza Allah bane dama amma kuma abin mamaki Allah ya ka bar musu garin kawai abinka ka fita kuma annabi ya fitan kuma ya bar musu garin da kashe bai dawo masa da garin hannunsa ba to kada mutum ya kalli irin wa'annan abubuwan da ya faru har annabi ya bar gari ya ɗauka wata mazalla ce ba wal iyahu billah a girma ne girman su kenan an gane ai ko shi yasa al-Imam al-Busiri yana faɗa a wannan haƙƙin kullu amrin naban nabiyina fa shiddatun fihi mahmudatun warraqa لو يمص الندار هون من النار لما اختير للندار السلاء كل أمر ناب النبيين دكا وانا العمل da ke maimain zuwa gun annabawa ya je ya dawo sai sai ce na ba abin karba karba ne jalalan ma karba karba ne an gane da zarar wannan ya zo ya gama tenuwansa ya gama ta gama nata naubar an gane zai da shi wata naubar ma zai ta kara zuwa kuma wata tenuwan sai ta kara dawowa kawai zuwa annabawa ba sa kubuta gaba da mene ma'ana bala'i ba sa kubuta gaba su zauna ba bala'i ba zai yiwu ba saboda haka kullu amrin naban nabiyina dukkan al'amari na jalala da ke kai da komowa ga annabawan Allah, fa shiddatun anani, warraka har ma da yalwan ma da sauƙin ma, mamu da tofi ababen yabo da cikinsu. Su a wajensu jalala da jamala duk ɗaya ne, suna jin zaƙin jalala yadda suke jin zaƙin jamala. Makami ne, an gane kenan ko, hakan ba makami ba zai yiwu ba, an gane ko, yanzu ka gamu da mutum haka kawai ba gaira ba dalili ya dalla mamari mai kyau har sai da ka ji idanka ya kada kaman ka faɗi kawai go ba shi ya gudu ba ka san ma waye ba ma ban tana ka kai tsara ba komai Allah na nan kai taku ba kai go ba kai ba kai taku goma ba sai ga wani mutum da kudi a cikin buhu zai kai kamar miliyan biyar ita alƙabu ta malam ga sadaka ina ba da fahimta da Allah marin da aka yi da me yi ta jalala da Allah wannan kuɗin da aka mika ma abu hu yanzu miliyan biyar mece ce yi ta jamala to kaga kai ka isa ka ce da marin da wannan karɓan jakan duk ɗaya ne ai ba ɗaya wani alaga ba ta amma abun annabawan Allah duk ɗaya ne an gane karatu na ko shi yasa dukkan abin da kafirai za su ke mu annabawa zaƙinta suke ji ba sa jin ɗakinta saboda sun kai wani makami sai busi ya ce lauya musun nudara hunun minan na lau kaddara da cewa hunun minan na wulakanci irin na wuta ka san babu abin da ke wulakanta mutum yake wulakanta abu irin wuta an gane karatu na ko dukkan abu yanzu wuta sai ta wulakanta shi saboda haka wulakanci irin na wuta lauya musun nudara da yana shafan zinariya da kuma azurfa da Allah zinari da azurfa ba sa su ake a wuta ba an gane kenan ko wutar sai ta kona su ta kona su ta kona su ta kona su amma dan Allah daga ƙarshe wannan kunar wutan me yake ƙara wa zinari da azurfa kyau yake ƙara masa an gane abinda da ba gani ba na kanta a yanzu ne za a gani me yasa wuta ta kasa shi ta kona shi yake to da wulakancin wuta na taba zinari da azurfa la maktira lin nudar sila ai da ba zaɓi kunar wuta ga zinari da azurfa ba amma dole ne sai in an sa ta a wutan an sa ta a wutan an kera an kera sai kaga ba kowa ke iya tabawa sai alhaji da hajiya in ba alhaji da hajiya ba ina sai dai ka hange ta daga nesa can a cikin gilashi in baka gane wannan ba ya ma nisa kila kai baka taba gani ma inda ake kona zina da azurfa ma kai tunda ka zo duniya ma kila ma ko wani bai taba gani ba amma dai ka san makera ko ka san makera a riga sama akwai makera ko ba ka ne za ga an tara holoko da wasu abubuwa malam a cikin ina a ina ke tara su eh a tukunya mana na makeran sai a zo da ziga-zigin wuta malam ana zigawa ana hurawa an gane sai ya kaga holokon ya ji azaba da kansa ya narke ba narkewa take yi ba amma narkan nan da yake yi ya koma ruwa da Allah wulaƙanci ne a gare ta wallahi daga ƙarshe in aka kera abin da za a kera na ludai ko sauran abubuwa aka yi mai ado da Allah in ba ka da kudi za ka zo kusa da wajen wallahi ba za ka zo kusa da wajen ba ashe kenan wannan wutan an gane kenan ko bai wulakantar da wannan holokon ba balle zinari balle azurfa ƙara masa daraja yake yi sabin da imam al-bukhari yake so ya gaya mana shine irin wannan yadayi na kaddarora din nan da ake gani a cikin annabawa wannan ƙara musu matsayi yake a wajen Allah tabaraka wa ta'ala an gane karatu na ko ƙara musu matsayi yake a wajen Allah ba tauye su yake yi ba ba tauye ba tauya bane saboda haka kenan dai abin da ya faru ga annabi Yunusa an gane na kaurace wa mutanensa da abubuwan da ya faru to wannan faruwan ma ƙara masa daraja ma yayi bai rage masa daraja ba bai rage masa daraja ba ƙara masa yayi irin su irin su suna nan da yawa a cikin annabi Musa akwai da yawa a cikin annabi Ayuba ma zaka samu shi ma na rashin lafiya ne ma annabin Allah na amma dubi irin rashin lafiyar da yayi an gane ko rashin lafiyar ya kai tsanani malam ya kai tsanani wai tun da kake a duniya ka taba jin mutumin da ya rashin lafiya ba irin annabi Ayuba ma kai ka taba jin labari ma ko ko ko ko ko a tatsuniya wanda ya taba rashin lafiya irin annabi Ayuba amma dan Allah da annabi rashin lafiyan me ya kara masa daraja ya kara masa saboda duk abin da ya rasa rashin lafiya Allah ce mun mai masa har ma mun kara masa ba to me kenan ya faru ba na abu kenan da ya faru da saboda haka kada mutum ya zaci irin wayannan abubuwa na kaddarora a cikin annabawa da kuma annabi Yunusu alayhi salamu da ire-irensu cewa wani ma'ana tawaya ne a cikinsu ba tawaya bane ma'ana ƙarin girma ne shine wa inna tilkal aqdara lam tahutuhu waɗannan kaddarora bata saukar da annabi Yunusa daga matsayinsa ba na annabi mursali ba yana nan akan mukaminsa na annabta da kuma manzancin kuma abin mamaki wa'innan aqdar suna nan suna gudana akan mu kuma ba za su daina gudanuwa ba sai ran da muka bar duniya wani ma yakan bar duniya amma irin wa'annan kaddara ba su daina binsa ba suna nan suna binsa kuma tara kina gare shi a barzar tara kina gare shi a barzar ina ba da mu yin jayi tara kine an gane ai ko shine ma'anan fadan annabi al-anbiya'u ashaddu an-nasi bala'an thumma al-amsalu fal amsalu annabawa a duk duniya ba mai tsananin bala'i irinsu su da Allah bin mamaki ka kalli annabin Allah Allah yana kallonsa yana kallon kafiran zamaninsa amma a yanka shi yankan rago Allah kuma yana kallo kuma wannan yankan da aka yi masa ba kaskanci bane ina ba da fahimta daraja ne a gare shi Yahaya ba kashe shi aka yi ba eh kashe shi aka yi wa fariqan kazzabtun wa fariqan taqtulun wasu zarto ake sa masa yanka shi kuma wannan bai rage masa daraja a wajen Allah ba yana nan annabi ne kuma Musa ne kuma mai kima mai daraja a wajen Allah ba komai annabawa sun fi kowa girman bala'i bayan nan kuma sai wa'inda suke kama da annabawan waliyan Allah har a dawo kanmu ya ku bayi saboda haka ka daina tunanin za ka rayu a duniya ba bala'i kana musulmi a dole ne in ba ciwon kai akwai ciwon ciki in ba ciwon kirki akwai ulcer an gane in ba ulcer to akwai bp a ce jini ya hau in jini bai hau ba to a ce akwai basir an gane in ba basir akwai typhoid akwai malaria su ma wayannan duka yan ibtila'o'i ne wanda kai ma a kashin kanka musulmi mu mai taraki ne a wajenka waɗannan abubuwa ba wulaƙanci ba ne a wajenka ba wulaƙanta ka Allah ke yi ba, Allah girmama ka yake yi. In babu waɗannan abubuwan ma duka gaba dai akwai talauci, an gane a ɗan zana mutum da talaucin kwana biyu kwana uku malam yana wash, wayo, wash, kai garin nan akwai zafi. Wai dala ya, ya garin nan kai, ai ana zafi, zafin ma iri biyu. Ga zafin gari, ga zafin ajihu. shi ma wannan zafin ajju a matsayinka na musulmi mumini taraki ne a gare ka yana kankare maka zunubai yana ƙara ƙara maka matsayi ne a wajen Allah ba wai Allah baya son ka bane a'a yana son ka kenan ma wannan ita ce nau'i irin na soyayyen Allah wani lokaci wanda ka karka damu ba wanda aka bashi arziki biliyoyi shi ne mabibici a cikin mutane ba ba shi bane za iya yiwuwa ka ga mutum ma a unguwa ba komai mane a gari ba komai mane ma duk kofar gidan da ya ji ma koransa ma za yi koransa ma za yi amma da zai rantsuwa ga Allah Allah sai ya barantar da rantsuwansa rubba ash'atin akbar law aqsama ala allahi la abar sai za ka iya ganin mutum cikin suma cikin kura amma da zai yi wa Allah rantsuwa da Allah ya kubutar da rantsuwansa an samu rajulun min rijalil malamatiyya wata rana ya shigo ta alƙarya da ya shigo ta alƙarya an gan shi mahaukaci tibiran an gane kenan ko ga suma ga kura ga majina shi dai ga shi nan ta kota ina dai ba dai hai'a mai kyau ya zo ya samu sarkin garin ni bako ne kai ne shugaban al'umma ba ba shi masauki ba duk inda ya je ba ba shi masauki ba ya rasa masauki a garin kun san yana faruwa ko ko ko ba faruwa da Allah annabi Musa shi ma bai shiga gari da shi da dan wanza ya ya sha ba shi masauki an ba su eh fa abau an yudajifu mai ai sun ki su ba su masauki ai ko balantana ma wani waliyin Allah annabin Allah ma an kya ba shi da shi da Khidir ma an kya ba shi ma an gane karatu na abin mamaki shi wancan bakon sai ya koma gefen gari sai ya je samu kara da sauran abubuwa sai ya kafa bukka sai ya zaman shi a wajen lokaci ne ya damina can sai ga hadari ya taso da hadari ya taso iska ya fara kadawa walƙiya ya fara walƙawa sai ya fito sai ya kalli hadari ke "Hey, Allah wannan mutane za ta yi murwa Allah ban yadda ba ban yadda ba sai ya koma cikin bukkarsa ai ruwan da bai ba kenan wallahi bai ruwan ba hadarin ya washe sai aka yi ruwa a makwabta kwana ɗaya biyu kuma hadari ya ƙara tasowa kuma mutanen suna murna malam suna cikin kishi suna tsammanin za a yi ruwan da ya ga alamun ruwan za a yi ya fito ya kalli ya ce Allah Allah ana wanda za a yi ruwan Allah bai yada ba magana da yarin naji kawai sai ya koma sai fiwu a darin ya abin nan aka zauna cikin wannan yanayin tsawon lokaci har salatul istisqai an je Allah ya ke ruwan da aka fita yana ta dariya ya ce Allah za a amsa muku ne ba za a amsa muku ba ba za a amsa muku ba ba za mu samu kuwa. To da Allah ya tashi kawo adadi wata rana wani mutum ya fito daga gonansa ya yi jinkirin fitowa kuma sai ga hadari. Da hadarin ya zo ya taso ana so a yi ruwa sai ya zo daidai da bukkan wannan mutumin sai ya ga mutumin na ya fito ya kalli hadarin. Shi kuma wannan mutum yana kallon shi bakon yana da ya Allah Allah yau ma ruwan za yi ban yi dawa ban bayyana ba Allah ba za yi ruwan ba. ya ce to wannan shi ne rigiman da yana murwa mutumin nan da ya gudu sai fada wallahi sai fada aka ce sarki na jike ce dana ce wa sarki ya guto sarki yana ciki ya ce na zo da sako ne babba sakon sarki ya zai ji sakon ya fi sarki dai kawai da aka gaya masa sai ya fito ya ce ranka dai da wajenka na zo ce to me kake tafe da shi ya ce ka kwana biyu ba mana ruwa ba ko ya ce wallah ba za a yi ruwa ba kuma na gano abin da ya sa aka ƙi ruwan me ka gano ya ce ina ma wakashin nan na mutumin nan mutumin nan da ya zo din na aka ƙi bashi masoji a garin nan wallahi waliyin Allah ne wallahi ɗazu ina dawa daga gona na same shi hadarin da ya haɗun nan za a yi ruwan sai ya fito sai kalli hadarin sai murmushi sai kaɗa kai ya ce Allah kar kai ya ce wallahi shi ke hana mu yin asa ake kin mana ruwa to yanzu ya za yi ta ji a ɗauko shi kawai ka bashi a guri baban nan yana cikin bukan shi shi ke nan kawai sai ga sakon sarki ana neman sa ya ce ba zai je ba ai ya ji ya wulakanta shi a yanzu ai kira ne na musamman aka kai shi fada sarki ya bashi a guri ya sarki ya bashi a guri ya bashi a guri ya ɗauko hadiya ya tara masa ya sa mutanen gari su fito kowa ya bashi a guri aka bashi a guri aka nemi sulhu aka nemi maslaha ya ce to shi kenan sai yi hajiyar numfashi to shi kenan yanzu na yafe muku Allah yanzu kai musu ruwa yana fada bai tashi ba hadari ya haɗu aka yi ruwa makasan bayan Allah daga cewa ina zuwa bari in taɓa ruwa ba ƙara ganin shi ba ya gudu hadiyar da aka tara mai ya bar musu dama shi ba diya ya zo ne shi ba diya ya zo ne ma ba ina ma dama yi da to kaga irin waɗannan mazajen suna nan a cikin bayin Allah ba adadi ma amma kaga in an ganja zahiri ba komai bane gashi ash'af gashi akbar kuma law aqsama ala Allah la abar saboda haka yan wa mulamu shu ibrahim ya gaya mana wa in bulita bi istidadin wa shurur fasbir yati kam firajun wa surur fa kullu laylin badahu naharun wa kullu usrin badahu yakaru bal kullu usrin badahu yusrani kama ata an Ahmad al-Adnani idza alimta za ta kunu radiya ukman ilahi kulla waqtin baqiya law ya'lamu al-insanu man rahmanu yalqa shurura da'ikan insanu yadfa'u ma yaduru lutfan minhu la tattahiman ilahana wa taqdura to haka da'iman ɗan uwa mu daina kallon wannan jarbawoyi da Allah ke mana ka- kaman kaskanci ne ba kaskanci bane aka rama kallawo wallahi girmamawa ne Allah baya taba kayan da ba naka ba duk abin da ba nashi ba Allah baya taba shi abin da nake nihi in kai ba waliyin Allah bane mumini bane Allah yana son ka ba sai ya farka kai yadda kake so ai ta kara ma lafiya malam ai ta kara ma dukiya mana amma wannan duka mhm, ba kyau irin abin da ake wa shanu ne yanzu kafin ran sallah Allah ya kiyaye mu da sauraka yan uwa karatun mu shine waɗannan kaddarora da ke gudana akan annabawan Allah kada mutum ya rika musu kallon ma'ana wani abu na kaskanci a cikin waɗannan kaddaroran girmamawa ne a wajensu mu ma ƙananu ma girmamawa ne a wajenmu wadda aka kula da wannan na'am a lam tahdu anha habbatu khardalin wala adna abinda ake kira sa kwaya ma ta kumayya ma kaddara karaman kwayan zarra ko abin da yafi zarra ma kwakankanta waɗannan kaddaroran ba sa tauye komai daga cikin darajar annabawa ko da kwatankwacin kwayan zarra ne ko abin da ma yafi zarra ma kankanta ba ba ta tawaya daga cikin darajojinsu ba kar ka ɗauka waɗannan man ya tauye daraja ne ko ƙwayan zarra bai fita daga cikin darajarsu ba sai ya dai ma abin da ya karu ma kawai amma babu abin da ya faru an gane kenan ko Allah na musu wannan haka Suleiman Allah ya bashi duniya gaba daya amma shi ma wata ran Allah ya jarabce shi aiko ya sa wani aljanni ya dauke masa zobe malam ya sa hannunsa ya ce shine Suleiman ya zauna kan kujerunsa shi ma wani ibtilai ne an gane kenan ko domin Suleiman ya dan dandana an gane kenan ko yadda mana mabiya suke shi ina ba da mai jira raduna saboda haka abin yake a gane wannan an ce wata rana wani sarki ya da wani yaro haka yaron nan shine ɗansa kuma tare da wasu yara shi kuma sarki ya da wani malami laqini fatini sai sarkin ya kwashi ayansa sai ya baiwa wannan malami ya karantar da su da malami ya ci gaba da aiki ya ci gaba da aiki ya ci gaba da aiki ya ci gaba da aiki yana karantar da yaran kuma yana ganin najaba na karantarwa cikin ayan sarki yara suna ƙara wayo suna ƙara girma shikenan wata rana sai malam ya hangi daga cikin yaran sarkin nan wani shi zai gaje shi ya Allah ya askaka masa wannan in ba baban yaron nan wannan shi zai gaji baban ko shakka babu Allah ya nuna masa hasan Allah yana da eh wannan baiwan idda ku firasatul mu'minu ko fa innahu yanzuru bi nurillah a firasar malam ya angi wannan dan shine magajin sarki wata rana yaro ya zo makaranta bai lati ba sai malam ya duji kumatin sa bani ya mai wani mummunan mari mummunan mari ya talla shi malam ya zane shi malam yaron ya ji ba daɗi ce malam me nayi ce ya haka ba ka zo makaranta da wuri ba ce malam na zo makaranta da ce wannan shine ka zo makaranta da wuri kai mun shiru kawai sai ya ƙara ya ƙara mishi ranan da yaron dai bai ji da daɗi ba ina fata mun su karatun ko yaron sai ya rike abin da malamin ya yi masa a zuciyar shi bai manta ba ana nan babansa ya mutu da babansa ya mutu sai yaron sai ya zama sarki yadda malamin ya anga yadda ya angan Allah ya sa ya zo daidai da hanjinsa yaron sai gashi ya zama sarki yaron na kuma yana nan tine da abinda malam ya taba masa wata ranar da ya daidaita kan kujera an gane kenan ko istawa ala ashir mulki yaro ya daidaita malam kan karagar sarauta ya ce a kira malam malamin sa ya ce ku je ku ɗauko mu malam aka dauko malam aka zo da malam fada yana kada kai yana girgiza kafa yana haka da hankacin hasan sarakuna in kaga sarki na kada kai yana kada kafa to akwai akwai magana ne malam ya karbi yaro dai yaro dai talibin sa ne amma ya gashi sarki yanzu ya malam ya iya da shi malam ya kin kira shi ya ki bi zo ba ne sai malam ya zo da ya girman kai ba sai ya zo da ya zo sai ya zauna ya kalli yaron yaron ma ya kalle shi ya ada fuskan shi sosai ba dariya malam ya sa akwai matsala ya ce ranka dai da gani ya ce ala gafata wahala ya ce na ranka dai ka tuna wata rana na zo makaranta ban failatti ba fa bar ma lokacin shiga aji ma bai ba na zo amma karfa ido malam ka talla mun mari har yanzu ina jin zafin marin na kuma tuna kamun kaza kamun kaza kamun kaza ya ce gaskiya ne ka tuna ya ce wallahi na tuna ai ranan ma rana kaza ne in ka manta ranan barin tuna maka ranan malam ya tuna mishi ai rana kaza da shira da ki guda bakwai na yi maka abin da na yi maka kuma a watan kaza ma na yi ban manta har watan ba yake to me yasa ka mun haka malam ya ce to alhamdulillah na ɗauka baka da hankali ne ashe har yanzu hankalin da muka koya maka da sauranta abin da yasa muka yi maka haka shine mun san cewa wata rana Allah ya nuna mu a cikin ƴaƴan babanka gaba ɗaya ba wanda zai gaje shi in ba kai ba ai ba kai kare ba da akwai wanka akwai sauran ƴan wanka amma ni Allah ya nuna mun kai ne halifan babanka wannan kujeran kai zaka gaje ta kuma na san sarakuna mafi yawan su azzaliman mutane ne azzaliman mutane ne shi yasa na ɗanɗana maka zalunci don ka ji ba daɗi domin in ka zama sarki wata rana kar kai zalunci ka ga abin da na maka a baya baka manta ba to kai ma kaddara a wannan kujeran sarauta in kai ma wani shi ma ba zai manta ba ke yasa nan maka kafin ka hau ya ce to ala gaba oh haka abin yake yake haka abin yake shi kenan je kana sallame ka amma in ba dan wannan hujjar ba wallahi sai na rama yace a wannan ba ta rama waje karatu kai maka dama babanka ya kawo ka in karantar da kai to wannan mana shin karatun da ya kamata mu karantar maka kaga karatukan da yake a baya kaga ilimin zahiri ne yanzu malamin ya musu wani ilimi da ake kansa ilimin batini an gane ka wannan ai ba littafi ina ba da fahimta to ana zama da bayan Allah ana karban irin wannan ilimin an gane kenan ko sai ka nemi bayani sai a gaya maka irin abinda Musa ya tagama da shi da Khidir an gane sai da ya nemi bayani sannan kai masa bayani sannan karatu ya fito filin Allah da saboda haka a rika fahimta yadda abubuwan suke Allah ya ganar da mu saboda waɗannan abubuwa baya rage wa annabawa da manzanni daraja ko da fayar kumayya ne ko kasa da ma haka ma bai tawaya wa sanaziru fil qasmi salis da sanu za mu ƙara bayani fi qasmi salis fi aza bayanan insha Allah ta'ala da sanu za mu ƙara bayanan mana bayane kuma dadi akan wa'annan in Allah ya so a cikin bangare na wannan littafi kaso na uku ya za a cikin wannan littafi din a wannan littafi in mun zo mana bangare na uku a wannan kaso na littafi za mu ƙara bayani akan irin wa'annan mas'aloli in Allah ya so faƙad bana laka algaradu amma dai algaradu abin bukata dai faƙad bana laka ya bayyana maka ƙarara a cikin abin da annabi yake nufi a cikin irin wa'annan hadisan wanda a ƙasar nan an ta irin wannan dambarwar an gane kenan ko an yi mutane lokacin da mutane suna sarrahawa an gane ai annabi muhammadu bai ci annabi ibrahim ba duk an yi ta waɗannan abubuwa sai da malamai suka fito da gaske aka yi ta fito da nassosa sannan kuma aka kashe bakin tsanya sannan aka yi shiru wanda aka buƙatuwa da irin wa'annan hadisan da annabi ke magana ga sunan ya dan bayya ya bayyana maka ma dai ka gane inda ake aje irin wa'annan hadisan an gane kenan ko irin su suna nan suna nan suna nan suna nan ina ba da an fahimta ai annabi ma yana faɗin makamancin irin wa'annan maganganun an gane a cikin sabban sama an gane kenan ko annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma azallatil gabra'u wala aqallati ma azallatis safra'u wala aqallatil gabra'u azdaka lajati min abizar sama bata inuwanci ƙasa bata ɗauki mutum mai nauyi kuma mafi gaskiyan harshe irin Abu Zarri ba kana nufin kenan duk sama da ƙasa gaba ɗaya ba mai gaskiyan irin Abu Zarri a akwai abin da ake nufi da wannan magana girmamawa ne saboda haka annabawan Allah a kula da su ko da annabi yake kar ku bibita ni akan Yunusa ba yana nufin Yunusan ya bi shi bane mun fada a baya an gane annabin mu yake karantar da tawadu a tsakanin ƴan uwansa annabawa ya koya mana tawadu a kashin kansa kuma ya koya mana kuma girmama shi Allah ya ganar da mu saboda haka wannan shine bukata ya bayyana maka wasa kata bada bada ma hararna shubhatul mutaridi shubhatul mutaridi ma'ana shubha ko rikici na mai kokarin bizroma irin waɗannan hadisan wasa kada ya saraya ya faɗi an gane kenan ko ba da ma'arar nawo bayan abubuwan da muka ɗaiɗaita su an gane yanzu mun ɗauki ƙwaya mun kai ta injin mun niƙa da muka niƙa sai muka tankaɗe muka fidda tsaki muka fidda kuma gari an gane kenan ko yanzu duk wanda ya je ɗebo tsaki wai zai to da ita shi ya jo ba ruwana ba ruwan malaman hadisi sun gaya maka matsayin irin wayannan hadisan ga abin da ake nufi saboda haka in ka je kai kwado bayan nan wannan ya kwada ya rage naka an dai bayani shi ne ma'ana wasa kada ba da maharar nawo shubu'atul mutaridi dukkan wani shubu'a na mai bijirowa ya saraya daga abin da muka ɗaiɗe ta shi wa billahi tawfiq dace ina wajen Allah wa huwal musta'an Allah shine abin neman taimakon sa la ilaha illa huwa babu abin da ya cancanta abota wasa da gaskiya in ba shi Allah tabaraka wa ta'ala ba wannan shine karshen fasalin na wannan bayanan yanzu ko za mu shiga fasali na gaba faslun wannan kuma sabon fasali ne fi asma'i sallallahu alaihi wasallama a cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma tadammanatu da abinda waɗannan sunaye suka kunso min tafsili na min fadilati na daga darajojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan fasali zai mana magana ne akan sunaye na manzon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da sunaye mabambanta wanda wani bangare ana iya haddadawa a wani bangare sunayen ma ba za su haddadu ba a farko shaukari ya zai rawaice mana hadisin da annabi ke maganan sunaye guda biyar a kansa Allah ya bashi sunaye guda biyar amma karka ɗauka waɗannan sunaye biyar ɗin su kenan sunayen manzon Allah an gane kenan ko ibn arabi al-maliki an gane ibn arabi biyu ne an gane kenan ko akwai ibn arabi mai alifin da lamu mai al kenan akwai kuma ibn arabi wanda bai da al akwai ibnul arabi akwai ibnu arabi munakkari akwai ibnul arabi mu'arrafi guda biyu ne to shi ibnul arabi din mai aldan an gane kenan ko wanda malam mai kudubi yake cewa zakara za muhammad ibnul arabi khizalatul ilmi wa kutubil maghribi إذ كان آلا لعلوم الدين وصار ذا راي من التمكين to shi wannan ibnul arabi al-maliki shi kuma wancan ibnu arabi as-sufi an gane ai shi ibnu arabi munakkari din shine mai littafin al-futuhatul makkiyya an gane kenan ko shi kuma wannan ibnul arabi al-maliki al-faqihi shi ma sufin ne to shi wannan ibnul arabi ya hakaita daga sashin malamai cewa inna lillahi tabaraka wa ta'ala alfa ismin Allah tabaraka wa ta'ala yana da sunaye kyawawa har guda dubu wali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alfu ismin shi fa manzo Allah shi ma fa yana da shi ma sunaye mabambanta har guda dubu annabi yana da sunaye guda dubu in ji ibn arabi ya kai ta daga sashen malamai al'imamul halbe ya ce ra'aitu kitabai ra'aitu mujalladai ne musannafai ne fil ni a rayuwana na taba ganin wasu littattafai mujalladai guda biyu mujallabi guda biyu wanda aka tara su na gansu a cikin garin alkahira wanda wannan littafi mujalladin nan guda biyu abin mamaki an tara sunayen annabi ne duka ciki gaba daya malamin yayi talibin ne saboda menene tattaro wasu abubuwan da zai tattaru gare shi na sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sunan littafin al-mustawfa fi asma'il mustafa sunan littafin kenan al-mustawfa fi asma'il mustafa yace na gansu da ido na a garin alkahira wanda wannan littattafan nan guda biyu duka babu abin da ya tattaro sai asma'ul mustafa sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-imam suyuti shi ma malami ne muhaddisi kuma sufi ne kowa ya san al-imam suyuti an gane ko musamman ma mu nan ba wanda bai san al-imam suyuti ba saboda kullum ba za mu manta da shi ba shi al-imam suyuti shi ma yana da shi ma ma'ana tarihi da yayi musamman domin tattaro sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sunan littafin al-bahjatu al-bahiyya al-bahjatu al-bahiyya sunan littafin kenan shi ma ya tattaro abubuwa da yawa a cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka annabi yana da suna a bayyane wanda sunayen a bayyane ne kuma yana da suna kuma ɓoyayyu kuma har yanzu kuma an gane kenan ko inna li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam asma'an zahiran walau asma'un kuma batin batin annabi yana da sunaye a bayyane yana da kuma sunaye a ɓoye kuma kowane suna na Allah kowanne in ka kira shi da shi zai amsa maka kuma za ka ga tajalli irin na wannan sunan shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kowane suna nashi in ka kira an gane annabi zai amsa maka kuma zai mu'amala da kai irin wannan sunan da ka kira shi an gane kenan ko irin mu'amala da zai yi da kai kenan saboda haka annabi alaihi salatu wassalamu ya da irin waɗannan sunaye kuma bayan sunaye na Allah, babu sunaye masu girma a wajen Allah irin sunaye na manzon Allah. An gane aiko? Ba suna mai girma irin sunan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama. Kuma sunan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama abubuwan mamaki ne a cikinsu. An gane aiko? Abubuwan mamaki ne a cikinsu, ƙwarai da gaske. Yadda kowane part a jikin manzon Allah abubuwan mamaki ne a cikinta an gane ai ko an sani sabbai da yawa hatta barkon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma wannan jikawa yake a sha barantana gashin manzo Allah shi wannan an san abubuwan da aka yi kai da shi to yadda wa'annan abubuwa na asar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake tafarrufi da su cikin abubuwa to kowane suma suna ma na manzon Allah haka ake tafarrufi cikin abubuwa da shi yanzu misali in ka ɗauki suna na Muhammadu, wannan suna shi ne ismu zatin nabiyyi shi ne suna na zati na manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama. Wanda wannan suna an sa wa manzan Allah ne da izinin Allah, da izinin Allah, Allah shi ya zaba masa wannan sunan, ya kuma yi ilhaman sunan ga kakannin manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama da iyayensa. so ambace shi da wannan suna ɗin ilhama ne daga Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan suna na Muhammadu ɗin nan suna ne mai abubuwa da yawa na gasken gaske babu abin da bai yiwuwa da sunan ban ga abin da baya iya yiwuwa ba a takaice ko gobe ka gwada ka rubuta Muhammadu Muhammadu Muhammadu Muhammadu so 92 adadin sunan kana sha an gane kenan ko da niyyar kowace irin bukata abin da ya faru bayan wani lokaci ina nan kana nan ka bani labari ni ba zan ce ma komai ba amma dai na faɗa an gane kenan ko wajarrib wa fit tajribi ilmul haqiqati rashin lafiya ne wani abu ne wani abu ne wani abu ne wani abu ne an gane ai ko ahan yaro ne karatu bai ganewa ne jarraba Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, so casa'in da biyu, ka rika wanke masa yana sha, in kwakwalon ba ta bude ba. An gane aiko? Da sauransu, da sauransu, da sauransu suna nan da yawa, saboda girman sunan, sunan yana da girma sunan fa wani mutum ya taba tafka saban Allah shekara ɗari hudu ba duniya amma albarkacin wannan suna Allah ya gafarta masa mutum ya tafka saban Allah shekara ɗari hudu a doron ƙasa an gane ai ko bai taba aikata aiki alkhairi ba har mutanen garin sun masa shaidan wannan mutumin mutumin banza ne ƙarshe wannan mutumin ma da ya mutu kasa adana shi ma kai ba iya adana shi ba ba iya adana shi ba duk abin da ake yi wa mamaci shi ba mai ba wanka sallah waye duk ba mai ba daukan gawan aka aka kinkime ta gawan mutum fa aka je aka yada abola abola aka yada gawar Allah ya turo annabin zamani ya masa wayi ga gawan wani bawan Allah nan abola je ka dauka kai masa wanka kai masa sallah kuma ka bizne shi abu ya girma ko bai girma ba limamin gari ya ke sallah to gashi Allah ya turo annabin Allah shi ya zo ya yi sai me kuma shi ko yanzu yana da wani wani abu kuma da ya rage masa kawai sai ya tunkari aikin Allah ya je ɗauko shi ya masa wanka ya masa sallah mutanen gari suka haɗu a kofar gidansa me kai ka yin wannan abu mutumin banza irin wannan wanda dukkanin nan kowa ya san shi wanda saboda lalacewarsa ma yadda shi muka je muka yi kai kana annabin Allah amma ka je ka ɗauko shi kai masa wannan abin ka ce ni ma ba ruwana ni ma ina zaman zama na Allah ya mun wayi in ɗauke shi in masa duk abin da kuka gani din nan ni ma ina so ne na samu daman tambayi Allah me faru shi kenan bayan annabin Allah ya isar da sako na Allah sai ya tambayi Allah ya Allah wannan bawa wanda duk mutanen gari gaba ɗaya sun masa shaida ba mutumin kirki bane dan haka ne ma suka je suka yada shi amma ka sa ni in ɗaukai mai wanka mai sutura mai komai da komai wannan ko me ya maka Allah me ya maka haka wanda mu ba mu san shi ba ga dai abin da muka sani Allah ya ce ko ni koya mun wani abu ni koya mun wani abu kuma duk wanda ya mun irin wannan abin sai na saka masa da irin wannan sakamakon Allah me yayi ya ce wannan mutumin wata rana ya taɓa ganin sunan masoyina Muhammadu ya sumbata sau ɗaya. ya taba daukan bakinsa ya sumbaci sunan Muhammadu sau ɗaya a rayuwarsa bai ƙara ba saboda ya taba sumbatar wannan sunan ni kuma na gafata masa kuma na yafe masa kuma yanzu ma yana nan a aljanna ka ga mutanenka Allah wannan sunan yana girma ko bai da girma yana da suna yana da girma suna ne mai girman gaske to yanzu malamin zai mana magana ne akan sunaye na manzo Allah kuma kowane suna daga cikin waɗannan sunayen suna ɗauke da martabobin da ba zai ba zai faɗu ba to da haka sunan yana da girma fiye da ake tsammani yadda ake tsammani shi yasa hadisi annabi yake hankaran da yake ankarar da mu don ankararwa ne yana cewa idza sammaitul walada muhammadin fa akrimuhu in kun yi wa yaro takwara da ni an gane ko kun yi wa yaro takwara ni da ni annabi ce ku girmama shi kaga abin mamaki ko nan annabi yake yake mana ishara to kwaransa fa a girmama shi to ina ga mai sunan to kwaransa ma yake a girmama shi a yalwata masa a mazauni sannan kar a muna na fuska a gare shi duk annabi ya bada wannan umarnin annabi yake yi mun takwara a gida baya yawa a yi mun takwara a gida bai yawa ما در أحدكم أن كان في بيته محمد أو محمدان أو ثلاثة annabi ji abadan ba zai cutar da ɗayan ku ba a ce a cikin gidansa akwai tafarana guda ɗaya ko akwai tafarana guda biyu ko ma uku ko ma fiye da haka ba zai taɓa cutar da ɗayan ku ba a nan muka karanta cewa mutanen madina suna da yaƙinin cewa duk gidan da akwai mai suna muhammadu allah ba ya saukar da hukuma cikin gidan duk mun faɗi wannan a bara a wannan mazaunin saboda girman wannan sannan abin mamaki ma duk mai wannan sunan in dai musulmi ne ranar tashi alƙiyama annabi zai cece shi an gane hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ta Qur'ana in dai mutum sunansa Muhammadu ko sunansa Ahmadu Allah ba zai masa azaba ran tashi alƙiyama annabi zai cece shi an gane kenan ko shi yasa busu yake cewa in ati zamban fama adibi muntaqisin ko fama adibi muntaqidin من النبي ولا حبلي بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم an gane ai saboda haka sunan yana da girma kuma ya ishe mu girman sunan sunan wato babu abin da Allah ma bai yi da sunan ba mun sha faɗa wannan a wajajen maulidai yanzu ma za mu maimaita abin mamaki shehu buran ya gaya mana huwa lukullu minu lukullu batanan wa zahiran fa babu siwawu ma da nafi mashrabu annabi shine komai komai ma daga manzo Allah yake a bayyane ne ko a koye ne annabi shine komai komai ma daga gare shi abin mamaki shehu alfazari ya zo yana yabon manzon Allah sai yake ce mana wa hasbuka ma qad jaa fi suratil fatahi ya ishe ka cikin manzon Allah abin da yazo a cikin surar inna fatana ma ya ishe ka abin da yazo a cikin suratul fati ya ma ishe ka ka gane waye annan Muhammadu sai aka yi ta duban inna fatana aka yi ta bidda ma'anonin abubuwa daban-daban daban-daban daban ashe akwai wani ma'ana kuma a boye a cikin inna fatana din me ma'anan ashe abin mamaki ma alƙur'ani ma daga fatiya har bakara har zuwa nasi da muhammadu Allah ya gina shi ƙur'anin ma da muhammadu ya ginu to yaya aka yi muhammadu ya ginu da alƙur'ani ya ginu da nan muhammadu sai muka ce to da Allah Allah gaba malam da Allah ba da huruful ijaiya haka gina alƙur'ani ba eh ko ba da su bane ai da su aka gina alkurani mana alifun bawun tawun sawun din nan ko abajadan nan ai su ne foundation din alkurani su ne bulo guda 28 wanda aka gina alkurani da su an gane karatu na sai muka ga abin mamaki ita wa'annan huruful ijaiya din nan abin mamaki bata zo bi kamali'a wa tamani'a a cikin sura min suwar alkurani ba bata zo a cikin sura daya a cikin surorin alkurani gaba ɗaya ba sai a sura daya a sura ɗaya ce tan an gane kenan ko wa'innan ma'ana al'uruful ijahiyya an gane kenan ko suka bayyana su ne al'uruful mabani a nan aka same su kuma abin mamaki wa'innan huruful hijayiyyan nan an gane ai ko ba su kuma samu a kowace aya daga cikin ayoyin sotul fati ba sai a aya ɗaya wace aya ce ayatu muhammadin ayan nan ta muhammadu a cikinta Allah ya tara waɗannan hurubul hijayyan gaba daya huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala din kulli wa kafa billahi shahida muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أولا آية محمد رسول الله ألا يتعالى هدى حرفا نم guda ishirin da takwas ko da tara a cikinta. Guda ishirin da takwas ko ishirin da tara. Kuma abin mamaki, adadin huruful ijayiyya adadin kuma ayoyin sura ɗin. An gane kenan ko? Ayoyin sura guda nawa ne? Sodul Fatayi? Eh? Samani wa ishiruna ko tisin wa ishiruna? Eh? Ina jin ku, ina hufazu, tisin wa ishiruna. an gane kenan ko to in ka kirga rububul ijariya sai ka ga 28 ba 28 bane an gane kenan ko da tara ne saboda menene alif din akwai bambanci tsakanin alifu da amzatu an gane kenan ko akwai bambanci tsakanin su wasu na dauka abu ɗaya ne ko ba abu ɗaya bane a mafi yawan wajen malamai zaka samu ayoyin surar ta zo daidai da arafin urubul ijariya ne 29 din amma abin mamaki waɗannan hurufin ba su taru a kowace aya ba sai a ayar Muhammadu. Kuma in kana ji haka za ka yi ta fitar da waɗannan haruffan ga alif nan, ga ba'un nan, ga ta'un nan, ga sa'un nan ga jimun nan ga ha'un nan ga ha'un nan ga dalun ga zalun ga rawun ga gayyu har ka je ƙarshe an gane karatu na ko ba aya ɗaya a ƙur'an da za ta baka waɗannan haruffan gaba ɗaya sai aya ɗaya ita ce ayar nan dai ta muhammadu kuma abin mamaki in kana fitar da harafin ɗaya bayan ɗaya harafin da za ka samu ita ce ta ƙarshe gaba ɗaya sadi ita za ka samu ita ce ta ƙarshe gaba ɗaya sadi sodun ce za ka same ta wa adallahu lazina amanu wa amilu asfa asfa anan za ta kare maka a nan za ta ƙare zaka daga nan kuma shi kenan an cika rubul ijayya kenan a jerin gwanon alƙur'ani mai girma a wannan aya din man zaka to me yasa ita rubul ijayya na wannan aya ta ƙare akan ma'ana sadin me ne yake Allah tabaraka wa ta'ala ga jami'in da nabi sallu ala muhammadin ta ƙare ne akan sadi akan sadi saboda menene ta kwadaitar da mutane salatin manzon Allah shi yasa ta zo akan mana lafazi na as-salihatu mana a cikin ayyuka na gargari babu aiki na gargari irin salatin manzon Allah yasa ta kare akan ta da haka ɗan uwa mu gane sunan Muhammadu da zamu yi karatu a cikin sa da sunayen sa lalle mun zo ni gaba ne gwadi kwarai da gaske saboda a kula da girmama sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kowane lokaci kuma a kowane yanayi girmama sunan annabi girmamawa ne zuwa ga zatin manzon Allah Allah ya ba mu ikon girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wannan kuma ake mana isharar cikin lokaci za mu dakata insha Allah sai Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu shiga cikin karatun kai tsaye Allah ya kiya mana imanin mu Allah ya kiya mana addinin mu Allah ya kiya mana mutuncin mu Allah ya ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ya kare mu sharrin duniya da lahira Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan rayuwarmu da matattunmu Allah ya saka iyamu da alkhairi Allah ya saka malamanmu da alkhairi Allah ya saka shekannanmu da alkhairi albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya biya bukatunmu Allah ya biya bukatun masu neman addu'a a wajenmu albarkacin manzo Allah Allah ya mana rama Allah ya mana gafara Allah ya yanta wuyan mu gaban azabarsa albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya rabbi bi zati wa bi sifati wa kullana fi sa'ir al halati sabbit qulubana ala al imani والتادنا لعمل الإنسان وانظر إلينا وانصرنا الدين أد حقوقنا وأد الدين وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وارض لكل من إلينا آثنا وجازه أن الجزاء الآثنا بالمصطفى الشفيع يوم الماشر خير الورى من قال حبيبي الكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاد بالخير لنا وأمما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين